وعلى آله أسعد الأمثلة الذين وعلى الذكر في الذي أما يسمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تبصرهم وليؤتوا نذورهم وليرفعوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وإذنكم الأنعام إلا ما يجري عليكم فجل فجل الرجس من الأوثان وليس لكم قول الكفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ثم لبثوا تفكروا وليطوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فجاء مملكا آيون يؤمنون أكم هيئة لكي تعلم الناس من أشياء فجاء ما لكم لا يأتون وتبين به ليسألوا منافعهم அதோடைய தந்தையின் அஞ்சு மகன் மசு அலையா ரியா இபாத அவனுக்கு உதாரண அல்லன் தந்தைக்கு அவன் எழுதிக்கும் மலர் கூட்டு இந்த பக்கம் சன்னம்மா சுகத்தை லவுடன் இந்து அவுராகவும் وجعلتهم لونا ذاكر فدون ذكر كما قوم با إلى أهلك أنور وليدك أرمى من لا يجوز وليطوفوا طواف الإبالة يرزق طواف الإبالة وتطواف منا يرحم تنقلوا لك أربع أتوا كيفات يأتي في طواف الإبالة ثم من ذلك من فرعوا وهو yadda mutane ke gangarwa suna tafiya kashin ruwa ke gangarwa ya ke ambaton sa hawa bai fara bilbai ta shi da daji wanda yake da gaske aina kadir لأنه أول بيت ملئ للناس من فيه فرقا لكن لك فيها مدن ذلك خبر مبتدئ مقدر أي الأمر ذلك الأمر الذي أتى فيه إليك حج أو قوة الشان ذلك المذكور ثانية أتى عمدا ومن يعلم حرمات الله هو الذي يرمى الفرمان ومن فيه هي ما لا يجد منه أبد مثل الذي على تعبود الغنم وهو خير له تعليم واجر ما تزن خير له يا بمتى للمرد وله من يلقى إلى آخرة الآخرة وأعلن لكم بهيمة الأنعام أمل تامسكم لكم دين الأنعام أكل بعد الذبح بعد الميت ينتهي shine da aka gaya muku baya al'am ba ganima dukkan dabba amma yan ce al'am an haɗa raƙon ma shanu gumaki to Allah ya halatta mu mutum waɗannan abubuwa illa ma yi zalim sai an ba sai dai abin da za a karanta a kan tsarin muharram din nan sai inda Allah ya cewa ulumar alaikumul maidatu an haramta muku cin madalce wajen wala mu da ya ce ya zuwa karshen aya فالاستثناء والاستثناء المنقيد يبقى متصلا الا ما يسلم ويجوز ان يكون متصلا يا الذي ذمه الاستثناء المتصل والتعليم على مسلم لما علل من الموت لأنه يكون متوالي ودون من نعم إن لكم ما تجعلوا أما لتقت أما إذا كنا كان كنا الله أما إذا متوالي أمرم دام قولا ولم يكن فاجتنبوا قنوت الدين الرجس لولا من الأجزاء من الأوزان التي تكون من البيان أي الذي هو الأوزان رجس للنجين يكون مكة ألا تعني تنجين واجتنبوا قول الزور ولن تنتقل البنيا ولن تنتقل شيني الشرك بالله دار ألا لولي في تلبيتهم في تلبية أوزان الزور kafirai sun zo suna haji mushrikai sai su ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamliku sai ce illa sharikan huwa laka tamliku Allah ya ce mun ne irin wannan ku dai ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka na fi tasbihihim abin da suke faɗa kenan cewa sai la sharikan laka Allah ya ku nisanci wannan ko waɗannan shaidan suke yi da zuwan
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما أمر من السماء فتخلفه طير أو أو يطيره في مكان صغير ذلك ومن يعز شرائع الله فإنها من تقوى القلوب
Munafa lillahi masu karkata zuwa addinin musulunci ga Allah, musulmi na adini na an kulli dini masu bauɗe ma kowane addini zuwa dini ba addinin Allah ba. Wai na musulmi da dini ba masu shirka da Allah ba, ta ginin ne ma kabla mu. Wa kuma ala ne cewa da ya kula ba a lillahi gaira musulmi na dini halaye ne min alwawu da wawu. ومن يشرك الله هو يكان الله لوني فكأنما مر من السماء كما مسلم في قالوا لك ثمني فتخطفه الطير يفوتي أي تأخذه بسرعته تدوتي إلى كوكاوة أو تهوي به الريح هو بكى تسريد وتتفادى به لك في مكان الجند جلد جديد هو اللي قالوا لك ثمني وكذا maganar tsira ai zai tare da shi maganar rayuwa babu to haka nan mutumin da ya tsara Allah da wani ai fa huwa la yurja falaquhu ba alqawlan hudanza zalika yubaddaru qablu al-amru al-amru al-amri li zalika hakiki ومن يعظم والذين ومشاعر الله عزيز الله فإنها أي فإن تعظيمها جرم ما تزين الكل إذا تراكم التي تودى للهرم وانت اجبال عليها كهرم المكة بأن تفتح لنا كوتة وتفتح من عليه من جبا أبيع سوى تجمع والنم من تقوى القلوب إلى للكين سورم ألا نقولها وسمي لها مسجد شعائر يجب شعائر الله من شعائر أنه تدبر ذائي الهدية لسي إن رقمي يقوق آثاني أنا أتاك تورنتا annabiya da lafiya ta ce da ko a arabiya mai makarni to shi ta aka ce maka shi'a'illah da na yin tsada da masu rabu da abin da za a sanya jiki shi annahu cewa jami'in hadaya ne ka gane hadisin kamar dukan bakin karfe suna ne a tsoronta
لكن فيها منازل إلى أجل مسمى ثم مددها إلى البيت العتيق ويقول لهم الرزق أتى والنقل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخلصين
ولكم بها منافع لكم بها منافع sannan amfani ya tabbata lakum gare ku biya a cikinta ita halayen nan da kuka koro karfin biya kamar mawanta walhamdi alaiha da ɗaura kaya a kanta ma za ya zo ma abin da zai tafi gaba da yake su ma guda dabbobi ne mutum zai zo makka zai koro halayensa ya kawo idan an gama lokacin da zai halayen ne zai tsaga toro to shi ne Allah ce ya halatta ku yi amfani da dabban da za a yi halayen kamar ku hau kafin ku yi tsohon da za a yanka ko ku dora masa kayan kayan da ba zai tafi gaba ila ajalin zuwa ajali musamman ajin ambato wakka na ya lokacin dukan nan ثم mahilwa sannan wurin halakin dukan da ai makanin halli na yana ilal baiti aziz zuwa ɗaki ne da dade ai inda mu gare shi wal muradu abin nufi da baiti aziz nan al haramu wurin lil makka da lil umma ne wa li kulli ummatin ja'alna mansukan Allah ya mun sanya wurin ibada ga kowace al'umma ai jama'atin mu'minati jama'a masu imani salafan da su shuɗe kamar gabanin gare mu بفتح السين منسكا مصدر وبكسرها منسكا أي مكان المؤمن أي زمان ينكا قربان النبوة داك الله أو مكانه هو بجرنسا ليذكروا اسم الله دس أم بجسونا الله على ما رزقهم من أبد أرزق من بهيمة الأنعام ندبوا من نعم إن ذلك آيان ينكتا فإلهكم إله واحد ubangijin ku abin bautan guda ɗaya ne فله أسلموا بريك كدي كما بين الجنة في قوية وبشر المخبتين لبشارة وما تغنغن لكي المطيعين المتواضعين ما تبيني لغنغن لكي
الذين إذا ذكرناهم وزنوا قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والركن جعلناها لهم من شعائر الله لهم بها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا أدخلتموها فانفذوا منها وأعطوا القانع والمحصر كذلك ذكرنا لكم لعلكم تشكرون
الذين ولنا ما تكنك النمزون إذا ذكر الله إذا أنعم الله وجل القلوب نوبيا ذات الشكور والصابرين لما صابري على ما أصابهم لساعة الإنسان من البلايا نمسيه والمقيم الصلاة لما قضيت صلى في أوقاتها كان يوم ومما رزقناهم ينفقون سنة سنة كثير وسنة صدقة daga abin da muka azurta su wal kunna jam'u badanatin wa hiya iblu la kuma da anna halahu mun sanya ta gare ku min sha'iran wa daga alamomin addinin Allah lakum biya khayrun alkhairi ya tabbaka gare ku biya a cikin ta nabun amfani min duniya duniya kama takaddama kamar yadda ya gabata wa ajrun da kuma lada biyu kuma a lahira fadkuru Allah وأن جعلنا عليها إن نارها لومة لراكم نوبي صواب قائمة لراكم ما نأتيك ينقاسو على ثلاثي إذا كما أكو معقولة للرسالة أتجعل وأتوانو سنهو سيا دوري ثورا أكو ننتنا سيا كم أكو سيا سوري فإذا وجب الجنوب وإذا جيت سيا فالي كذا فقدر إلى النار bayan nare bayan duka ruwa kula wakatul akali shine lokacin da ya halatta a cikin halin gare ta kullu minha kuci daga gare ta in shi kare mun so wani mu kuci da alqaniya ne kana alladhi yaqnahu bima yuta wanda yake kocin zuci da aka ba shi ma'ana bai yi ka hannu ya ce ku san mun ba wala yasalu baya tambaya wala yasalu zai bi ruwa wal mu'taru shi ma ne rukun mai bara as-sa'id a wani wata ko mai cewa ba kuwa bayan mai suna ku ce da shi ka zalika a yi rukun zalika ta tsaye misalin wancanin ka horewa zamanna ma da kun muka hore rakun ma gare ku fi an kun hara wani kama a soke a hau wa illa in ba dun horewan Allah ba yadda rakun yake da karfi ya za ka yi Allah ce mu muka hore ku daura masa kaya ku kai inda kuke so garuruwan da babu kaiwa rakuni ya kai ku sannan ku toke ku ci nama in ba ni ikon Allah ya hore muku ba ba iya marakuni da Allah ku ku tashkuru na ku gode mai nani ni'imomi na alaikum akan
لن ينالوا أهلهما ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما عليكم وبشر المحسنين إن الله يجعل على الذين آمنوا إن الله لا يحب كل قوام غفور
لن ينال الله لهمها ولا الله يجي أيامك دبوبين أي تقوم بين وأيناموا من دبوبين بيتامهم الله ولا دماؤها قوتهم بيتهم أي لا يرفعان إليه بعد أن تكتموا قنام أكيم الله ku ne dai za mu ci abin ku walakin yanalu muttaqawa abin da yake samun Allah shi ne tsoron Allah minkum da gare ku ayyur mawli ilayhi minkum aikin ku na jirki za a ɗaukaka zuwa gare shi al'amalu salih aiki na kwarai alkhalis lahu wanda aka yi dace ga Allah ma da imani tare da imani billahi wal amalu salih yarfa'u don aiki na jirki kamar tsoron Allah ko ibada wanda kai don Allah shi Allah yake ɗaukakawa ya kai wurin shi amma wannan nama da kuka ci kun ci ba da koko jini na kuka zuba ba shi zai samu Allah ba biyayya da Allah da tsoron Allah shi zai samu Allah kadhalika sakhara lakum haka nan Allah ya hore ta gare ku bi tukabbiru ma don ku girmama Allah alama hadakum bi sabili jire da ku arjalakum lima ayyuhi da ku ga alamomin addininsa wa manasiki hajji da ibadodin hajjinsa wa bashir musulmin kai bushara ma masu kyautatawa su ne almuwahhidin da masu kadaita Allah inna Allah yudani wa lillazina amanu Allah shi yake tunkuɗe ma waɗanda suka yi imani ga wayar musulmi wuce iyakan musulkai inna Allah Allah la yuhibbu kulla qawanin baya san dukkan mai hali su bi amanati ya cikin amanarsa kafurin mai mutunci ne mafi ne nimarsa wa humul mushriku ne zai mun shirkai al ma'ana in kaji Allah ya ce baya so ma'ana bai hukuma kenan Allah baya son masu mutunci duk sanda Allah ya baka godewa Allah kafiri ya mutunce ma Allah ma'ana annahu yuhakimu Allah zai musu hukuma
وذلك الذين يقالون بأنهم مدنون وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديرهم بغير أذن الله أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس عن بعضهم ببعض لهدمت صواب وبيع وصلوات ومصاحب القلب بأمر الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
نعم أذن للذين يقاتلون أيديهم وأنهم الذين يقول أن يقاتلون غير المؤمنين أن يقاتلوا باليد وهذه أول آية نزل للجهاد جعلها جزء من النبي أمكينا النبي shekara goma sha uku bai taɓa kai yaƙi ba abin da ake gaya masa da ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen ku saba'in da wani abu in zai magana a ce kai haƙuri ya rasulullah kai haƙuri kafiran maka suka yi kusan manzon Allah sahabbai suna kai ƙara sai ya ce masu ku yi haƙuri wani lokaci Allah ya ce fasiru wa ma sabu ka illa lillah wala ta azan alaihim wala ta kuzi ne yi min ma yankuru sai ya ce masu ni ba a hore ne in yaƙi ba har sai da annabi ya jira ya koma madina sannan Allah ya fara saukar da wannan aya yanzu kan an ba ku dama ku yi yaƙi in an kai muku yaƙi kuma ku kai لأنهم بسبب أنهم سبب الكوم لليل أن أكتي دافيها قل ينظر بعض داما في ياجي ظلموا أنظر الجنس بظلم الكافرين إياهم لذلك كافرين فتيمهم إن الله على نفسهم لقدير ألا قوم إلا إليكم لفتيمهم هم الذين سوني ودنا أخرجوا لأكفتهم min diyarin daga gidajen su dai da hakin ba tare da haƙƙi wa min akhraj a cikin fitarwa ma hulju ba fitar da su don komi ba illa an yabu sai su ce ta kaulin cewa rabbuna Allah ubangijin mu Allah ne wa da wuce kadai wa da kawo wannan magana da su cewa Allah ɗaya ne hakun gaskiya ne wa ikrajin fitar da mutum duniya bari Allah ɗaya ciki da wannan kalmar ikrajin da gaira haƙƙin fitarwa ne ba da haƙƙi ba saboda haka Allah ya ba mu'minai dama kuma yan an yaƙe su su yaƙe waɗanda suka yaƙe wa da waladan wallahi nasa in ba din sun kudewan Allah da yake ma mutane ba ba da gobe ba ne zaki da zaki ba badalun ba'du minan nas da gudi mata an rubuce ko da gudi mata بالتشديد للتنكيل للتكفير لقد مد أو روجه وبالتعليم لقدم دعاه السوامع صوم آل الرهبان wato nasara idan mutum ya zama babba a cikin nasara ya zamo mai ibada zai ware ga mutane zai koma daji zai gina wani wuri ana kiran shi sauma sai su gina su koma can suna da ibada Allah ce to in ba don Allah na kare wasu da wasu ba da irin waɗannan zainaye da suke zuwa bayan gari su gina don ibada da an rushe wa biyawun da cococi na nasara shi ne kana'i wancan adali yake mutum zai koma ya zauna ya zai ibada da wannan kuma kana'i shi ne kamar wanda muke gani wanda cococi da ake yi to Allah ce in ba sun taimakon Allah ba da an rubuta wa salawatun da wuraren sallah kana'i sun yahud wato kana'i na yahudu suna ce mishi bil abrani da araban da abrananci shine lugar annabi ibrahim wa masajid da masallatin lil muslimin da musulmai yuzkanu fiha ismullah wanda ake ambaton Allah a cikin sa ayi mawali mazkura كثيرا ليوا وتنقلب العبادات لا عبادة يا إيه من خرابها لروحه والدم ولينظر أن الله تسأل الله زي من من ينصره وليك تمكن أشينك إن تنصروا الله ينصركم معناه تمكن الله تمكن أشينك إن كتمكن الله أشينك الله كم زي تمكنك إن الله لقوي الله نكرتني على خشمه بسهلتنسى عزيز بوائي مليء به في الله وملكه
الذين إن مكناهم بذنب أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والمنازعات والأمور وإن كذبوك فقد كذب قولهم قوم نوح وآل وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط
نعم الذين ولنا إن مكناهم في الأرض إن من بغد ما كتا بنقرهم لتيمقوا ولا عدوهم فسابوا كنغابا أقاموا الصلاة للصيد صلى وآتوا الزكاة سبحان الزكاة وأمروا تصفيه بالمعروف ليا كماتا ونهوا سنة هذه عن المنكر كمن هذه جواب الشرعي وهو هو وجوابه سلة الموجود ويقدر أن أقدر قوله هم دوني والأنين الذين إن مكناهم ولله آتوة الأمور نفسا لمرا دوك نألان أي إليه مرجوها مفهوما لما إليك ألا ليه إلى آخرة أسم الله له وإن يكذبوك يزنك يزاك إلى آخره ذوك الشم آية فيه تسمية للنبي صلى الله عليه وسلم waɗanda ake cewa annabi in sun kare za ka karka damu ban hakuri ne ga annabi duk ba abin haushi Allah ya aiki mutum ya zo ya samu mutanen da Allah ya aiko ne suke karya ne su ce ya kawo mu'jiza ya kawo mu'jiza su ce ba mu yadda ba dabaro wani lokacin ya kawo Qur'ani su ce waka ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn yana damu sa irin haka Allah da kansa ya aiko a ce karya ne Allah ya ce karka damu ya Rasulullah ai ba kai ne farko ba idan sun karya kaga fakar kazzabar kablahum qawm nuh ay mutane nuh ne shine farkon manzo sun gare ta shi tani su qawmin bi kibari ma'ana ba ce kar kazzaba ba wa alu adawa kuma sun gare ta annabi hud qawm hud wa samud samudawa ma sun gare ta qawm salih tare da mu'jizan da aka kawo musu da suka nema wa qawm ibrahim mutane annabi ibrahim ma duk su ma sun gare ta وقوم لوط متانا الذي لوط لم قريتا وأصحاب مدينة لمتانا مدينة لم قريتا متانا شعيب كنا وكذب موسى أن قريتا النبي موسى كذبه القبل إبداوا لم قريتا لا لا قومه أما با متانا بني إسرائيل با أي كذب هؤلاء رسلهم waɗannan duk sun ƙaryata manzanninsu ya Rasulallah ballaka ubuwatu bihi saboda haka kai koyi da su ya rasulullah inda wani lokaci ne kace Allah yana cewa annabi wa kullun naqulu alayka min anba'i rusuli ma nuqulu bihi wala ya rasulullah muna da da yawan kissan annabawa annabi kaza an yi kaza ina yi ne don zuciyar kai tabbata to idan zuciyar annabi ya tabbata ko ba na mai tabbata irin abubuwan da ya samu a zuciyar annabi bayan annabi kai zanin kai ya samu annabi sai hankalin kai naza فأمليت للكافرين suka karyata waɗannan kafirai na yi ta lalace kamar su ji gare su ga kafirai a mahalto na jinkirta masu idafirin isaf da jinkirin hukuma na hukare su ba ranar da kafiri yake son a kawo azaban Allah yake kawowa ba awa Allah zai ba su zai ranar da zai kama yana nan zuwa ya ce na yi masu talala na ba su lokaci ko zuwa tuba suka ci ci gaba da tuban suka yi suka ji suka ji tuban thumma akhadhtuhum zanaka ma fil azab al azab fa kayfa kana nakiri ya ya garce musu na ya rabo ainin kari alaikum inda tabiin da kare tawon ila bi lakin da kare da halakata wa itmam shirwa fa kayfa kana nakiri ai huwa wajibun mawdi'ahu ai mutum ne ya mutu ya auka yake bada
فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وديرا مؤقتا وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوادهم يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وكان من قرية ديوى على القرية أهلكناها من هلكت إذا وفي قراءة أهلك أهلكتها وفي قراءة أهلكناها وهي ظالمة أي أهلها على القرية ذات لتكن بقولهم لكاتبهم وهي خاوية غاغرين تعلم ذات ريبا على عروسها بتعرفها وكم من دين الديواني يا معدلة أدوكرة وغاري يا با مفشوة أم هلكت متانا ولد أم بريد أم بابوا أولا يم بموت آية نموت متانا وقتل الديوى ببن إلى مشيد مدوكتي ربيع فارد بابوا أتي بموت آية نموت ومدوك من وانتا سبولك قتل سيما الله أفلم يسيروا بي كافرا مكة وزيد بها بني الأرل أجنة والنم أبوه ينمو من ضرورا وتكون لهم قلوب أجيسنا بالسجود يعقلون في بينتا بهذه زمان نزل به المكذبين abin da ya sauka da masu karita wannan kabla mun gama gare su ai suna wucewa can suna wucewa garin annabi zalim suna ganin wannan rijiya da aka ce su bar mai na kasu zalim su sha bai je su lura ba suna wucewa garin annabi su ayi babbai da gari ya zamo ba Allah ce ya kamata ya zamo lura gare ya tsaya ya gino na biha au azanu nan abalin suru bal kullu min au azanu ko kunnuwa yastami'una biha da suke sauraron labarun da ake gaya musu akabarahum bi dinati da halaka wa harabat diyari da rushewan gidaje bai ajabe rurura فإنها أين العزة والنجزة لا تعمل أبصار بعد ما كانت تجني الله ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أما تنا ما كانت تزوجها القلوب الوجوه التي في الصدور وتجد في الجريد وما كانت تزوجها shine makanta ba makantar ido ba idan ido ba ya gani zuciya yana gani to lafiya ne idan zuciya ba ya gani ido yana gani abu ya lalace isa maza na suna ke cewa in na fi jasadin mabatan ne ma kan wa salluna jasadin kullu wa isa fasa jasadin jasadin kullu ko ana wajen kalmu a cikin jiki akwai tsoka guda ɗaya idan ya yi kyau to jiki mai tsayayya ne sai jiki ya kyau duka idan ya baci jiki zai baci duka wani tsoka ne shi ne zuciya shi ne Allah ya ce wannan jinsoshi da ake faɗa da wannan asar da ke gani a ba tana makantar da idon zahiri ba ne in dai har idon zahiri ya gani bai kai ma idon zuciya ya karba ba to idon zuciya ya makanta da ke
ويمنعكم من العذاب ولم يخلق الله وعدا وإن يوما عند ربك كعدد نفس ما نعبدون وقعهم أيضا يمنع الأمر وهي ذلكم ثم أخذها وإليه المسير
ويستعجلوك سنة لمن كفوك يا رسول الله بالعذاب لسوى أتاه عذابا ويجزى أتاه عذابا suna ganin kamar abin ya yi masu rusa da na ce ayi masu an suna ne ga suna da kake muna alkawari da shi Allah ya ce walan yi kulli wallahu alahu Allah bai saba alkawarin sa bi zalil azabi da saukar da azaba fa'anjazahu ya zartar da shi yawan wajen ranar badar wanda suke ganin sun zo da yawa su wajen dubu da wani abu a nan ko su ɗari uku da shawo aka gamza yaƙi Allah ya ba mu ne nasara aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in to azaban da suke nema ga ganin yaro sannan azabin bai tsaya da su ba waɗanda aka karkace aka jefa su a cikin wani rijiya a wajen annabi ya ce wani jiri a azabul qalili la'anata ila yawm babu dalilin nan an biyar da su la'ana har zuwa ranar sakayya annabi zai kan kabarin sai kira sunan galibi wani ne na yi maka kaga wutan wani kaga wutan wani kaga wutan su ba tsaya da ruwa ba kau ba da harin wutan haka da wutan to suna ta neman gawo gaggawa da kawai Allah ya ce to yau gashi na fara da ku ranar bayan da san dai sabai sun ya rasu Allah a ai sun mutu yaya kake magana da kace ai wallahi ba su kuji ba wato dukkan mai kowa ya ga abin da na gaya masa to neman gaggawan azaban Allah Allah baya gangawa al-wajlatu min ash-shaytani wa ta'ni min ar-rahmani Allah da zalukan zai ne amma ku kuna gani kamar wani lokacin ya dade ne to ba ku san yawmur rabbi bane inna yawman inda rabbika kwana ɗaya wajen ubangijin ka min ayyamil akhirati a kwanukan lahira bi sababil adadi ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne ma ta huduna daga abin da kuke kidayawa bisai wani yayi ko ya abu nuna din duniya to idan mutum yayi maka laifi yau kuma sauran awa shida ka kama shi ne da gogawa yanzu to haka Allah ya yi gani akan wannan yawmur rabbi ranan Allah to shekara dubu na mu shine kwana ɗaya wajen Allah to idan sun yi abu suna cewa yau kuma Allah zai kawo azaba ba so ce yan awoyi ba za a kai su ba wanda ya kai shekara ɗari Allah ce ba na gaugawa ku ne kuke ganin abin da tsawo ni ban kai shi da tsawo ba ita yau duniyan ba gaba ɗaya wajen Allah da yanzu da komai ba duk ba ta wuce kwana bakwai ba zaman da kare wanda shekara dubu bakwai ba inda yau mai inda ba duka ka alfi sanatin da mata uzura da aka duk abin da kare ne zai yi wannan ya dabar gararsa ya bada wa Allah Allah ya shawo kuna jiran ka yau ne dan an jima ka dan za ka dawo kamar rayuwa mu mutane a ɗan adam sai ga mutum ya shekara ɗari a ce ya rayu ya rayu ya rayu to a shekara ɗari nan da kai a wajen Allah ba bai wuce sulusi ne guda ba to me za ka yi mishi ya wuce ya kama ka sulusi abin da za ka zo an jima Allah ya ce ku daina gaggawa azaba ai ni kwana ne shekara dubu ne na'am wa kayan min qaryatin da yawa alqarya am laydu laha mai talala gare ta na bata tana ta abin da ta ga dama وهي ظالمة تنا الظالمة ثم أخذتها تنا نكاماتا المراد أبنه إلى القرية أهلها متنا القرية وإلي المسير مفهوما إذ وقريب
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا فقالوا أولئك أصحاب الجحيم
والذين آمنوا قل لك يا أيها الناس يا قوم متهلين أهل مكة متهلين مكة إنما أنا لكم نذير يا كاهنين كركتين كريم مبين بين الإنصاء من بين النكركتين وأنا بشير نيم بشارة للمؤمنين كمؤمنين والذين آمنوا ونزل كبار الرجال الله وعملوا الصالحات من أيدينا قريب lahum maghfiratu min az-dhunubi gafara ya tabbata gare su daga zunuban su wa rizqun da arziki karimun mai girma huwa jannatu min aljanna to arziki in ba na aljanna ba arziki ne da wani ba kare mu ba domin ina tare da dubu da yawa in ka samu kuɗi kuɗi da fitina in ka samu yaya da wani fitina in ka rasa kuɗi da fitina in ma muwadu muwadu da fitina to ga arziki can da wa mai da Allah rizqun karimun arziki wanda ba sai ka sha rana ba arziki ba kana koyon barawo ba arziki ba kana koyon jinna ba ba arziki ba kana yana wannan arziki ne yau ai arziki ne na tawaya kana gida kana koyo Allah ya ce to ga arziki nan kai imani kai aikin kwarai Allah ya gafarta maka ya baka arziki gari wallazina wannan sa'awar suka yi aiki bi ayatina ayoyinmu alquran bi fariha da matata mu'jizina suna masu gaskiyar da manin da ba annabiya wanda suka bi annabi ayyanzu munawu suna dangana su ila al'ajin zuwa gajiyawa wa yusallimunahu suna tsaye su an imani ga barin imani aw muqaddirina ajalana ko suna kaddara gajiyawa mu an mu akan wa fikratin sunan karatu muhajirina musabirina masu tserewa da na gare mu a yanzu nuna suna zaton an yabo suna su tsere mana cikin kare mun basa da mufin tashin kiyama da ya nuba ulaika waɗanda nan ka su ne a samu jahim yan wuta ma wuta wuta jahima
ومن أرسلنا من قبلك عن رسول ولا نبي إلا إذا تمنينا فشفاه في أمنيته ويخبرهم ولم شيئا ثم يقول له آياته والله عليم حكيم يجعل ما يتسلم فتنة للذين في قلوبهم مرض والحاجة قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وما ما أرسلنا من قبلك من رسول فما أيكون منذ قبلك فيا رسول الله ونبي شين الذي أمر وأنت أكوليه بالتبليغ لإسد منزل ولا نبي دون الذي لم يؤمر بالتبليغ لا أنت الذي كوي باب سليبة وما أيدي قوة ولنا أن بعض من الدواء كنت وتسلوه دليل ولا أمر amma wanda Allah ya yi zai su ake ce ma rasulu ne da yi ku da goma sha hudu Allah ce ma ai ko dai daga cikin wannan ba ko rasulu ko na biyu illa idza tamanna al-qalbi ba min ummati sai dai idan yana karatu shedan zai je ma wani abu bi ummati a cikin karatunsa qira'atihi ma laysa min al-qur'an abinda ba cikin al-qur'ani mimma yarallahu al-mursal ilayhi abinda abin aikan nan zai yanzu da shi zuwa gare shi wa kada kara annabi annabi ya yi karatu sallallahu alaihi wasallam suratan najmi suran wa najmi idza hawa bi majlisin min quraishi a gaban quraishi yawa sai annabi ya karanta afaraitum allata wal uzza wa manat salisata al ukhra annabi yana karanta wannan su kuma dama abin da suke ganin girman su kenan lata ma'anan allahu ko yanzu akwai allahu ne suka ce lata an ce akwai azizu suka ce uzza aka ce akwai mannan suka ce manata waɗannan abubuwa su suke girma suke ganin girmansa sai ga shi annabi yana karantawa a malaikumullahi wal uzza wa manata salisatan ukhra to sai yalqai shayani shaydan ya jema ala lisani bisa hancinsa ba tare da sanin annabi ba tilkal garani qulqula wadannan kausun tsuntsaye ne kyawawa wa inna shaba'atuhunna cetonsu da tutta da yana kauna wa farihu bi zalika kai farin ciki da wannan sun ma akhbaru jibril sannan jibril ya bashi labari bima alqahu shaymanu ala lisanihi min zalika fa kadana annabi bakin ciki wa masuliya aka zare bakin cikin sa bi hadhihi alaya to amma akwai akan wannan magana cewa annabi ya karanta suratul najm ya kai afaraitum lata wal uzza wa manat zalika al-ukhra mai tafsiri ya kawo wannan hadisi ya ce annabi Muhammad ya yi karatu sai shi dan ya yi murya irin na annabi ko ya murya ne ba cikin muryar annabi cewa tilkal garani kulkula wa inna jama'a da mutum da turkaja malamai sun ce mutum ne da wannan annabi ya wuce annabi ya wuce Allah wanda ya ruwaito ma hadisin ba a yi da shi ba saboda haka yana daga cikin mawudu'ai cewa annabi ya yi karatu shi ɗan ya sauya murya irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba dan Allah ya ce ma annabi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu mu muka ki saukar da alqur'ani mu ne masu kare to in ya sa wani muryar annabi zai wannan da kare shi mutum kuma Allah ya ce ma annabi walau taqawwala alaina ba'd al-maqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كان wannan shi ma ba zai yi ba abin da ya hukune kawai wani mutum ya rage ce mishi kalbi shi kalbi din nan shi ya ruwaito hadisi to kuma kalbi din an ce hadisan sa duka mawdu'ai ne yawanci ƙarya ne saboda haka a ce sai dai yayin muryar Annabi Muhammad har ya je ma ya sa mutane wasu wasu wannan ba haka ba amma dai annabi ya karanta a faraikumul lat wal uzza wa manat zatil al-ura magana cewa an ce tilkal garami kul ula wa tilkal garami nan duk da ba gaskiya bane to da annabi shine kuma farkon surar da aka fara saukar ma annabi yayin sujada to da annabi yayin sujada a wurin a ƙarshen ayar sai kafirin da suke wurin tun da sun ji an ambaci lat da uzza da manata kuma suka yi sujada tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalilin ma kazan da tsanani tsanani a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka sun daura suka koma Habasha wajen Najashi a ciki wanda suka yi dauran hada sayyidina Uthman sahabin manzon Allah da ƴar manzon Allah matarsa har annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama su dawowa daga Habasha ya ko ka ga mu Usman ya ce wallahi mun gamu da Usman ya dora matarsa akan rakumi yana jan rakumi a ƙasa haka da yadda manzan Allah ya mai shi ana kan kora matan gaci wane ne yar manzan Allah ran manzan Allah mijin ta ne ba shi kuma sahabin manzan Allah ya dora ta to can suna can a Habasha ne bayan sun kauri na farko sai suka ji labari a yi maka ya yi kyau wata rana annabi ya karanta wani aya kafirai duk sun yi sujada sai suka ɗauka cewa duk a musulmi da ne sai suka waɗansu daga ciki suka ce mu dai ba za mu koma ba sai mun ji annabi ya faɗa ne suka ce muka za mu dawo idan mun dawo mu ga yadda halin gari suka dawo to ga abin da kanari suka sake komawa to ala kulli halin abin da ya faru kenan sai Allah ya ce ya rasulullahi karka da mu fa yansaku Allah Allah yana bata ma yake ce ya dino abin da ce dan yake ba thumma yusimu Allahu ayatihi sannan Allah ya kyautata ayoyinsa ya tabbituwa wallahu alimun Allah masani ne bi liqa'i shaytan da ce ba wanda dan ma zikira hakimun gwani bi tamkini a cikin ba shi dama zuwa da gare shi ba da ya aikata ma ya sha wa abin da ya so na'am wale ja'al ma yurqiyat dan ya sanya abin da ya je ce dan ya je ba fitnatan mihnatan jarraba lilladheena fi qulubihim maradun ga wanda shakka yake cikin zuciyarsu wani babu na munafici wal qadid qulubun da masu busar zuciya ay mushrikin an qabul lahi gaban karban gaskiya wa inna adh-dhalimina alika adh-dhalimai al-kafirina ladhi shaqaqin min al-kin sabani ba'idin man tanjibilad mawilin مع النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عن النبي محمد والمؤمنين المؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر آل حكيم فإن أنبتم اللول سيهدان حتى النبي بما يسيهم لأبي الذي يتدرس ثم أرسل سنة أكفار ذلك وجانك
وليعلم الذين يؤمنون أن الحق لنا انتهى فيؤمنوا به فتكون له قلوبهم وإن الله الآن الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا منك يصدون عن أخرجهم صاد وبكى لولا تكون عذاب عذاب يوم عليم المسلم إلى الله يعبد بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات إن ذلك عليم
يعلم الذين اوتوا العلم دون وطن ذاك باص علمي توحيدي كان القران سنه أنه سواني القرآن إنه الحق من ربك تسيان لقومية فيؤمن سبحان السيان به فتخبت قلوب وجود تنصر وإن الله حقيقة ألا لهادي الذين آمنوا والله أنا شديد ما سلمان إلى سبعة زورا كبره مستقيم مدينة أي دين الإسلام دين أدين المسلمين ولا يزال الذين كفروا في مرية ودن سوء كافر في بعض الجواد شك منه لقى القرآن أي القرآن بما ألقاه الشيطان لازل الشيطان يجيب أن على لسان الذي يتحكم الذي ثم اقتلت النار باتا حتى تأتيهم الساعة الساعة القيامة تزوم بغتة عابدة أي ساعة موتهم أو يوم أو القيامة فجأة lokacin mutuwansu ko ko kiyama ya zo musu a kuɗi. Ya ji yau azabun ko azaba ya zo musu na yaunin rana a kimin wanda bai haibata alhairi. Ko yawan badarin shi ne ranar badar la khaira fihi ba alkhairi a cikin salir kuffari ga kafirai karrihi lafiya kamar iska wanda yake bai haihuwan alkhairi allati la yati alkhairi aw ko ko huwa yawmul aw yawmul qiyamati ko ko ranar kiyama lalai min ba dare da ku gare shi almulku yawma idin mulki a ranar kiyama lillahi na Allah ne dama Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa zai kira limanil mulku yau limanil mulku yau ba mai antawa a lokacin da zai bari haka an gama kashe kowa kowa ya mutu mala'iku sun mutu isra'ila ya mutu kai ma mai mutuwan mutu kowa ya mutu sai Allah ya ce liman mulkul yau liman mulkul yau wa yake da mulki ba mai amsawa shi zai amsa makansa lillahi wahidin Allah fara da ya ce suna kallon ku ne duk wani mai dan mulki a nan duniya ga ita yi rana na zuwa na Allah ne mulki li al-mulku yawma idin da ranar kiyama lillah wa da wa ma talama lahu min al-ikrar abinda ya kunsa ki ne tabbata na su mulkin ya hukumu yana hukunci bainahu tsakanin su bainal mu'minina wal kafirina bima yubayyinu da abin da zai bayyana ba da bayan sa wallazina amanu kowa zai san mazaunin sa wadanda suka ba da gaskiya da Allah وعملوا الصالحات كيدنا قريب ساكمكم في جنات النعيم الجنة نعمة الجنة نعمة فضلا من الله فلا لا لك الله كرك دوكا أيكم كذي كيك الجنة duk wanda ya shiga aljanna ya shiga da falalan Allah ne ba da aikin sa bane wanda ya shiga wuta ya shiga da adalcin Allah ne ba da zalincin sa ba idan Allah ya ce a karshe ne jannatun na'im والذين كفروا وكفروا والذين كفروا وكفروا بآياتنا فأولئك هم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله يسوقوا قلوب عوانهم لهم كلهم الله خلقا حسنا وإن الله لهو خير الواجبين لهم ملكا لن يرضون وإن الله لعليم حليم
والذين كفروا ونندسك كافر مع الله وكذبوا بآياتنا تذكر تعايوهم فأولئك والأنجانك لهم عذاب مهين ساكمكم عذابا ولا كنجروا شديد بسبب كونهم قبل كافرهم والذين هاجروا ولن في هجرة في سبيل الله أي دعاته من الله من مكة إلى المدينة لقد مكة هو مدينة ثم قتلوا لأنها كشفوا أو جهادي أو ماتوا ko suka mutu da yarzuqannahum Allah wallahi Allah zai azurta su rizqan hasanan arziki mai kyau huwa rizqul jannati shine arzikin aljanna wa inna Allah Allah lahu khairur raziqin shine mafificin masu azurtawa abdal mudinina mafificin alimi da irin nan zai shigar da su mudhalan ko madhalan shigarwa ilan bil mimi wa fariha idhalan aw mawdi'an ko wurin shigarwa yallawnahu wanda za su yarda da shi wa huwa aljannatu shine aljanna in ka shiga aljanna kaman Allah zai ce wai yayi maka zan yayi maka komai yayi maka shine Allah ce zan shigar da su wurin shiga yallawnahu wanda za su yarda da shi shine aljanna wa inna Allah hakika Allah la alimun ya sani min ya ce duniyoyin alimun mai hakuri an yi kafin gaban hukuma gare su
ذلك ومن آمن بمثل ما أمر به ثم قضي عليه لينصرنه الله إن الله عفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل بالنهر ويولد النهار بالليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك الذي قصصناه عليك wancan nan ga abin da muka kirtanta a kanka ya Rasulullah wa man aqaba man jala wanda ya sake ya min almu'minin da mu'minai bi mutum da misalin ma uki wa bihi abin da aka maka hukuma zulman da zalunci min almusrikina ay qatalu bi yaqin kama qataluhu kamar yadda suka yaƙe shi bi shanin muharram a wata abin haramtawa sun bai biya alaihi sannan aka zalunce shi minu daga rizu أي ظلم أكذا للجيش بإقراره لبدت تجي من منزله لك مسلكنسا لينصرنه الله لسنو ألا زيد وجيش إن الله حكم بينك لعفو من أفوالي أن المؤمنين كمؤمنين غفور من غفر لهم غريب عن قتالهم قبل ياجل في شان الحرام أو تهمي المرمى ذلك النصر وأن النصر لأن الله يولد الليل ألا ينا شكت دري في النهار أشيرانا ويولد النهار شكت رانا في الليل أشيراني أجل من كل منهما ذي شكت قوة وللوقتي هو لي أسنساو إن دري لرانا بسوط أشيرين قلوبا وأما بعدون لي دري رمشا جورانا رمشا جوبا وترانا ألا يكن كبيرانا يكارا ودري كمن لوقتي منذوري lokacin ya dare ya ji tsawo rana ya gajarta misali tana ke cewa azumi a lokacin ma gari ma ne dare ya yi tsawo kai bacci kai bacci kai tashi kai ibada da rana kuma ka ji daɗi to wani lokaci kuma kamar lokacin da muke shi yanzu Allah sai ya yi daren ya ƙara ma rana yanzu ranar ya ji yawa yanzu ka lura ranar ya kai wajen awa goma da daren da wuce awa goma ba Allah ce da shi ke yin wannan بأن يزيد يقارى دينه وذلك وانشأنا كثير قصري قدرته هنا لنقول من قدرة الله تعالى التي هنصر ونصر يتبت بها العزاء وأن الله جل وعلا سميع بيده دعاء المؤمنين بصير بيده تسمع حيث جعل فيهم الإيمان بجرد ليس يامس الإيمان فأجاب يامس دعاءهم الدعاء ذلك النصر وانتهنك النصر عينا لأن الله جل وعلا هو الحق ديني كالسياء الثابت تبتشي وأن ما يدعون فيها بالنسبة موتى مواقو ما تدعون بالياء والتاء من دونه ونعم الله هو الأصنام وهو الباب الدين بناء الزائر بوجوده وأن الله سوى الله هو العلي دين مدوكتي العالي على كل شيء مدوكتي أكن كومي بقدرته لقدرته الكبير بابا الذي يصدر كل شيء سواه وأن تبقى الله بكم يا كلام الله الحمد لله ولقد قال عليهم لله رب العالمين
ما لا تفعل بك الا تكره باليمين الا كان بكي الا كان بالجاه الا تدم الا تجي يوم حتى تقوى لموت ولموت لموت الا تجي بالنام الا تمشي على اصلها الا يكون تحقيق الجنه بالزوج ومنما تفسد الا تعرف بالجاه الا تعرف بالجاه الا تعرف بالجاه a tattalin da farko aka maka nawo wannan wata mata ne aka tafi da daya har aka wani da biyu ba ta gama dukkan ba ta ne mai da sai kuma wanda aka tafi da ranar ta gama dukkan da ne mai da aka tafi mai da aure to wannan sani da aka yi musu da bayan da nan ko ba shi
ai duka ba a wasa da shi in kai ɗaya ko an dawo an gyara sauran biyu ba uku ya ta gyara ba in ka sake ɗaya biyu sun tafi in an gyara ɗaya aka gyara biyu ɗaya aka gyara in ka sake na uku sun tafi sai a ɗauko wancan biyu da na farkon da na biyu da uku nan ya tafi ba za a ce karka aure da ba amma sai an ladabtar da kai da je gidan wani da dawo su
wannan ya karbi wasima da ya wajen wani yana yin wasima da ya yi ya karba a wajen rana kisa ne to shi ya ci gaba da yin nan wasima ko ko ko yasa
shi ai wasima ibada ne istighfari ne da salati da la ilaha illallah idan ka karba wajen wani wanda kake tunanin salon sa wato inda aka ba shi izinin bai da kyau turan da ka samu wani wanda kake ganin nashi yana da kyau sai ka je ka yi tasiri a wurinsa ba sai ka sake karɓan wani ba wanda shi wanda ya baka ba shi kake ba bauta ba Allah kake bawa Allah kuma yana nan yadda yake baya baya rushe sai ka je ka samu wani wanda kake ganin ba shi kan yake ba sai ka yi tasiri wajen sa wani din kana nan yadda yake
akan wani da wani ya ce ba yanayin ya mai وكذا وإذا لم يجد إلا من ليس أقوم بالدور إلى أن يتأذى ولا يسمى وقل الدور من يأتي kowane irin sura za ka karanta a cikin kiyamun laili ba wata da wani sura ke bantanciya illa ne kowane raka ana son ka karanta fatiha in ka karanta fatiha ka karanta mata yassara in ba Allah nan ma zai kai ma ita karanta kulhuwar zamu hadu wanda guda ɗaya sulhun alqur'ani ne in ji annabi in ka yi biyu ka samu sultanin qur'ani in ka samu uku ka samu cikakken ladan qur'ani in ko ala ramma ne ka jawo ayoyin da kake so duka karanta wanda ya sauka bakin sa
aka magana wannan ya matsayi wanda yake gaba da wannan kwana uku na gaba
shari'a ba ta yadda ba ya yakin haram idan dan uwanka musulmi kar ka yi gaba da shi kar ka kaurace masa fiye da kwana uku idan kun yi mana da dan uwan musulmi ba gaba in ka ga ba za ka yi mu'amala da shi ba shari'a ta baka dama in ka ganshi wani salamu alaikum ya amsa ko ya amsa kai ka fita daga cikin labarin ba dole ne ka je kai mu'amala da shi ba saboda haka bai wuce kwana uku an san dan adam da zuciya idan kuka saba aka ce har abada ba zan magana da shi ba to an baka kwana uku kai hakuri aka magana wannan ya ce a cikin wannan wannan ya ce Allah ya samu na ciki amma ba ya ce
ai ƙarya ne ai ƙarya ne a masoyin manzon Allah yana sallah wanda ya manzan Allah ko baya zalla ai ƙarya yake yi wanda ya manzan wani